بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau biyu ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha tara ga watan mai dubu da ashirin da shida miladiya wannan madarsi na majalisar safe yau darasin hadisi muna cikin kitabu babu taimu a cikin almuwatta babu taimu kawai za mu karanta cikin malik ne malik ibn anas ne malik ya ce wasu ila ko ya ce shi allaiti ya ce wasu ila malik an tambaye malik a an rajulin game da wani mutumi tayammama ya yi taimama li salatin habara saboda sallan da ta halarfo sun ma habara salatin ukura to baya ya yi taimama ya yi sallah din sai wata sallan ta kara halartowa a ya tayammamu laha zai yi taimama am yakfihi tayammumu ko zalika ko wannan tayammama da ya na farko zai ishe shi فقال ما فقال سي مالك يتي بل يتيمم لكل صلاة يتي آه يتيمم فقوة صلى لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة سبودا دي عندي صلى أي دولة واجبي أقصى سياني مروة تسي إمي ثورو بني سنزي تيمم فمن ابتغى الماء دون ديني يلوكس ديني مروة فلم يجدوا بيسامو با فإنه يتيمم فأنني سي تيمم wannan shine mazhab na Imam Malik Imam Malik yana cewa duk lokacin da mutum yayi taimama yayi sallar azhar to gabanin sallan la'asar ai sai ya nema sai ya neme ta ruwa tukuna to kaga wacin da sai in ya nema ne in bai samu ba alam ta jidu ma'an aka yamma mu sai in bai samu wata zai taimaka ba shi maliki cewa to kaga ba zai yi a ce ya hada a wato sallah bai taimama ɗaya ba saboda ka sai dai kowace kowace sallah da yi masa taimamanta wannan shi ne ra'ayin imam malik wasu daga cikin malamai sun sun saba da yawa daga cikin malamai su Dawud Zahiri su Almuzani da wasu daga cikin muhaqqiquna da sun saba ma wannan fatawar tasa ina ji ko Almuzani daga cikin mashafiya shi ma in ban manta ba kamar wannan shi ne ra'ayinsa magana da mafi inganci shine akasi aka san abin da malikin ya faɗa shine tun da dai dan da malik ya faɗi ka'ida a gabacin ya ce saboda kowane yayi wato yayi abin da aka umarce su ne kana iya zama cewa lokacin za ka yi sallah ta biyu ai baka tsammanin za ka samu ruwa to kuma da ka zo din kuma sai ka tuna cewa baka yi baka yi kari ba da taimakon ka farko saka sai ka taimaka sai ka sallan ka to wannan maganar sai tafi inganci a maganar malamai amma imam malik shi a mazhabin sa shi wanda shi ba a ba a ba a sallah biyu da da da da da taimama daya wasu ila malik an ka tambayan malik an rajulin tayammama akan mutumin da ya taimama aya ummu ashabahu wa hum ala wudu zai yi ma mutanansa wato limanci su suna da alula shi kuma taimama qala ya ummuhum ghayruhu ahabbu ilayya yace to wani su dai yayi mushi limanci shi na fi so kaga ba wai yana cewa haramun bane an fahimta su sun yi tsalakin karaha ne wannan kuma da yawa daga cikin malamai wannan shine shine ra'ayin su yace walau annahum huwa amma da zai musu limanci lam ara bi zalika ba'san ni bana ganin wannan wannan laifi ne ni ba na ganin wannan laifi ne wannan karaha ne a wurin malikiya irin wannan maganganun malik suna ɗaukar wajen karaha makaru ya ce shi wa ghairuhu ahabbu ilayya wannan yana ana ɗaukar sa a matsayin makaru a wajen zafan malikiya to za su rubuta ra'ayin ra'ayin malik shi ma wannan akwai sabanin malamai wasu daga ciki sun sun saba na jin daga cikin malamai da suka saba mai alula ya bi mai taimama akwai abu hanifa abu yusuf alqadi imamu ahmad isa bin rahawiya abu thawr da sauran malamai da dama da tabi'ai tabi'ai ta az-zuhri su afa su sa'id ibn al-musayyib safan al-basri wanda da shine ra'ayin su cewa babu laifi mai taimama zai iya bin mai alula zai iya bin mai taimama mai alula zai iya bin mai taimama idan mai alula mai taimama to mai alula kuma mai taimama mai alula saboda me saboda kowanne ai yana yin wajibin sani kamar yadda wato mai wanda ya shafa kan kofi zai yi limanci kuma shi ma za a bi shi limanci sau da duk wannan zai bi limanci limancin wani wanda ya kafa kuma shi ma kuma za a bi shi limanci sau da kowanne ina ma yu'addi farbahu kowanne yana yin faralin da ubangiji ya shar'anta masa ne kowanne yana yin faralin da ubangiji ya shar'anta masa ne so da yawa daga cikin magabata wannan shi ne shine ra'ayinsu malik kuma shi ma ba shi kadai ba akwai muhammad ibn hasan shaibani daga cikin ahnaf da wasu daga cikin magabata hasan ibn salih ibn hay wanda da shi ne ra'ayin cewa in mutum mai taimama ba zai limanci ga masu alula ba amma magana ce marzufiya gaskiya magana ce magana ingantacciya wannan babu laifi ana abinda yake shahara ya shahara ana kafa hujja da shi shi cewa Amr ibn al-As a wurin wani yaki ya taba yin janaba ya taba yin janaba sai ya taimama sahabbai wanda suke tare da shi a wannan yaki din sai suka bi shi sallah amma suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me sa kai haka sai ya mishi istidlali da ayan cewa ubangiji mai rahama ne ga mu'minai da wato kare je ya kashe kansa manzo Allah sai ya tabbatar da shi to wannan shi ma yana daga cikin hujja da akan kafa hujja akan yi da su kuma ma dai nazari yana yana ya ta'ayyadu bin nazar nazari yana tabbatar da haka la'anna kullu wahidin minhum minhum inna ma yu'addi fardahu fardahu al-mashru' alayhi قال يحيى يحيى يتي قال مالك ما مالك ياتي في رجل تيمم متمن دي الولا حين لم يجد ماء بسمروا با فقام وكبر سيميكي يتي الله اكبر يا فار صلى كده ودخل في الصلاة يشق صلى فطلع عليه إنسان معه ما sai wani mutumi ya gitto masa ya bayyana masa tare shi akwai ruwa kuma ko ya ce masa ga ruwan ko ya ga ruwa tare da shi qala sai ce la yaqta'u salatahu ta ba zai ba zai ba zai wato yanke sallarsa ba bali tin muhabbi tayammum zai cika zai cika zai cika sallar ne da tayammama da da tayammama da zai cika sallar da tayammama wala tawadda amma idan ya sallame sai ya alula lima yaqbalu yastaqbalu min as-salawati da abin da zai zo masa na salloli wannan shine ra'ayin Imam Malik kuma ra'ayinsa a dan shine ra'ayin kusan abu da yawa daga cikin malamai cewa duk wanda ya shiga cikin sallah wanda ya fara ya riga ya fara yin sallah kawai shikenan sai sai sai wato ya ga ruwa ba fa manta ba akwai mutu tsakanin mantuwa wannan da misala ce daban ya fara ya nema bai samu ba ya ayan ta gargata a kansa cewa bai samu ruwa ba lam yajma'an inda aka ce lam tajma'an to shi tabbas ya nema ruwa ba ta adil ma'i wa lam yajid ba to wannan ababin sa shi imam malik cewa wannan ba zai yanke ba saboda ya riga yayi abin da ke wajibin sa ya riga yayi abin da yake wajibin sa ba sai ya yanke ba akwai malamai da suke cewa ya yanke din kamar su ahlam da ashabul ra'ayi wasu daga ciki suna cewa suna cewa ya yanke amma dai magana ce wacce take mai rauni maganar malik ita ce sahihiya a wurin nan cewa ba sai ya mutum ba sai ya yanke ba sai dai yana sallan musallan sun sai Allah saboda abin da zai zai wato zai dafu na salon da su a gaba qala yahya yahya ya kara cewa qala malik malik yace to wannan idan misali in misali ya manta fa yana da ruwa a shirar shi amma ya manta da kansa ko a ban hawansa to wannan imamu malik da imamu ahmad suna da ruwayoyi duka guda biyu sun yi taraddudi wani lokaci su ɗanyi kamar za su ce kamar ya ce maimaita saboda shi ai ba hakkin wanda bai samu ruwa bane ashiya da ruwa kuwa wajibul ma walaysa bi adimil ma ba wai bai samu ruwan bane ba to kuma ka ga ka'ida shine duk wanda ya manta wato idan mutum yayi kari ya zo bai yi alula ba to ga ka'ida wannan mantuwan tasa tana ɗauke mushi alhaki ne amma ba ta ɗauke mushi wajen sun ya sake sallah an fahimci maganar yanzu da misali zai mutum zai cina ce ban yi sallah ba da yi sallah amma na mata ban alula ba to wannan ko shekara dubu zai yi ta mimita ta ta wannan sallah saboda saboda inna allaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda yace in ji har aka samu yayi kari Allah ba zai karba wata ya alula to kaga shi yanzu wannan mantawa yi shi ba kun shi ta kun ga abin da ya kawo na tare da duk to wasu suka ce a to amma kuma shi maka la'adi kamar imamu shafi da abu hanifa suka ce ai ma shi wanda ya manta cewa ba yake ga yake ba yake kan babu ruwa to ai ka sai da ya nema sai dai kawai ya ya santi ne daga kwalwarsa cewa babu ruwa amma dai a shi akwai amma dai ya nema ai to kaga shi ma tunda ya nema ko kal'adi to su ma sai suka ce to ba sai yayi wannan ba magana dai ni da tafi kwanta min gaskiya ya san me mai sallarsa saboda shi ba hakkinsa ba wajib bane shi nasi ne kai ba adin bane shi nasi ne ba rasa waye ba manta waye to kuma annisiyan wannan annisiyan baya zama hujja wajen raf'ul hadath baya zama hujja wajen raf'ul hadath lalle dole sai mutum ya lura amma dai akwai sabanin malamai imamu ahmad imamu malik wannan riwaya ce daga wajen su imamu shafi'i imamu abu hanifa su suna cewa lalle lalle sai ya mai sallarsa fahimci wannan matsala ko qala yahya yahya yace qala malik malik yace man man qama ila salati wanda ya miƙe zai sallah fa lam yajid ma'an bai samu sallah ba fa amila bima amarahu amarahu Allah bihi min at-tayammum sai abinda ubangiji ya bashi umarnin taimama fa kada ba Allah ya riga ya ma ubangiji da ya yi wajibin sa shi walaysa alladhi wajada al-ma bi athhara minhu wanda ya samu ruwa shi ya sallah to bai fi tsaki ba wala wala tamma salata ko sallar ka bata fi cika ba لأنه ما أمر جميعا سوى دكان سنين أيك لأمن أمن يا باسوني ده أباس أمنين فكل عمل بما أمره الله به فكل كو الناس بيو عمل بما أمره الله به يا أيك لأمن أمن يا باش أمنين وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء آه لمن وجد الماء aiki da ke kan wanda ubangiji ya umarce shi Allah shine ga wanda ya samu ruwa wa tayammum liman lam yajid ma ubangiji kuma ya shar'anta wato taimama ga wanda bai samu ruwa ba qabla an yadkhula fi salati amma gabanin ya shiga sallah in gabanin in gabanin ya shiga sallah ya samu ruwa sai ya alula shi ma wannan ai wadih wannan bayani yake kare yi amma kaga wannan hujjar da ya faɗa ai ya kamata ya hujja da ita wajen wancan maganar da yace da yace wato mutum ya ba zai yi sallah biyu sallah biyu da farali ɗaya ba farali biyu da taimama ɗaya ba ta yayi abin da ke wajibi a kansa shi ba yayi abin da ke wajibi a kansa illa iyaka ne tabbas zai dinga kidadar ruwa amma idan ya tsammanin da zai samu ba kamar ya san hanya ya san hanya babu ruwa ya san hanya rijiya ɗaya ce yana zuwa kuma ya samu a sa wata kwado kaga har ya kai karshe ya samu bai samu ba to kaga in ba da auna shi kenan sai ya taimaka masa wa qala malik fi rajul junub malik yayi magana akan mai jaraba ko sai akwai sabani akan mai jaraba shi yana daga cikin wanda zai taimaka ko baya ciki akwai ruwaya daga abdullahi dan mas'ud wanda ya ce shi mai jaraba ba zai taimaka ba ba amma ruwa ce wadda imamu tirmidhi ya yi kaito ya ce amma an ce abdullahi dan masud ya bar wannan fatawar daga baya saboda magana fadarar ya fatawa ce ba ta da wato hazzi min al-nazar wala hazzi min al-athar magana mafi inganci shine mai jaraba zai zai yi taimama shi ma shi ma wato ka hukumin adimi ka hukumin adimil ma saboda ai janaba din babu ruwa kaga in ila ya nema ya nema ya wanka wanka wanka da lura da kusan hukuncin su daya hukuncin su daya kowanne alhadafi ne wannan al'akbar wannan al'asula haka zalika hukuncin marid haka zalika wal musafir wanda yake lamijin ba wa faqad al ma da sauransu dukkan su wannan sun shiga inna wa tayammamu yace zai taimama wa yaqra'u hizbahu kuma zai karanta hizbinsa wato abin da ya saba yana karantawa wurin sa da qur'ani min qur'ani wata na fal zai nafila ma lam yajid al ma wata karbi samarwa ba wa inna ma zalika fil makan alladhi yajuzu lahu an yusalli fihi bit tayammum yace wannan zai tabbata ne ga mai janaba din a bigiran da yake ya halatta ya salla a wannan hali taimama to a ne shi kenan sai ya samu sai ya sai ya taimama akwai akwai wato hadisi da da galiba ce kawo shi ba hadisin tayammum wudu'ul muslimi wa illam yajid ma li ashir sinin cewa taimama allan musulmi ne wato duk abinda duk abinda alola take yi to ita ma ta yawa za ka yi maka an fahimta na sallah da sauran abubuwa irin wannan zuwa duk abin da ta yawa za ta yi maka a Allah ta maka ta ma ta yawa Allah za ta yi maka wannan hadisi hadisi ne sahih sahihun li ghairihi hadisi ne wanda zaka ita sahihun li ghairihi al-asl isnadin dai hadisi ne wanda yake hasan saboda abun nan za ga nan Abu Dawuda, Imam Nasa'i, Imam wannan Jami'u Tirmidhi, Imam Tirmidhi da wani su sun suna rawaito hadisin ta hanyar Abu Qilaba Abu Qilaba wai sunansa Abdullahi bin Zaid al-Jarmi ina rawaitowa daga malamin sa Amr ibn Bujdan daga daga daga daga Abu Dhar Amr ibn Bujdan kusan ba a gama tantance wane ne shi ba to amma duk da haka ne malamai da yawa sun hassana sun kyautata hadisin nan nasa imamu imamu imamu Tirmidhi da yazo sai ya ce hadisi ne hasanun sahih hadisi ne hasanun sahih saboda haka kamar yana wasa shi watakila an wasa kashi saboda saboda mutaqaddim ne ya yi gaba sosai haka ya daga cikin tabi'ai ya daga cikin tabi'ai manya tunda Abu Zar ya rasu tashi biyu bayan hijira lokacin ba fara hijira sosai ba sunan sa Abdurrahman ibn Bujdan kuma yana da yana da yana da shahid daga hadisin Abu Huraira sai dai hadisin Abu Huraira sahih a wajen malamai kamar Darqutni ne ce mursal ne ana rubuto shi ta hanyar Hisham ibn Hasan al-Qurdusi daga Muhammad ibn Sayyid daga Abu Huraira da zuwa ga manzon Allah wani kuma sun cire Abu Huraira sun ce muhammad bin bin sirin shi ke cewa manzo Allah ya ce wannan ruwaya ta cikin bazar ta ce ruwayan bazar shi kuma ya ma inganta ruwayan marfu'iya da aka ana Abu Hurairah ba ta wannan ruwaya wacce take akan sa Abu Hurairah a ce manzo Allah to in ka hada guda biyu duka zai zama hadisi ya ƙara ƙarfi sannan kuma Imam Tirmidhi ya ce akwai ruwayan banda Abu akwai ruwayan ruwayan Imran bin Husayn ba yana karu hadisi ne da malamai sun sun karfafa isnadin shi Ibn Hajar al-Asqalani Al-Sheikh al-Albani da sauransu sabanin Ibn Ibn al-Qattan al-Fasi mai bayan ruhayi wal iham da yace hadisin mai rauni ne sahih hadisi ne mai ingantacce saboda haka wannan ya tabbata za a yi hujja da hadisin wajen cewa duk abin da Allah ke yi to ta yawa za ta yi irin wannan fawa da ana rubuta ana fara rubutawa ba gefa in kuna ta na'am na'am na'am to mantawa za a yi hadda cewa ake a rubuta kai ma sai ka je ka hadda cewa ta ba sai ka bada hujjar shi ba misal ahkam na Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi malam muna cikin babu okay to babu al-muhrim ya'kulu min sayd al-halal babi mai mai harami wanda ya shiga harami ya shiga aikin haji ko umara ya ci daga farauta da aka yi farautan wanda shi baya cikin harami din shi ne halal kun fahimta kun san wannan aya ai babu hay a qur'ani ko sai ya tabbata cewa an haramta muku wato saydul barri ma dumtum huruma ubangiji ya haramta muku ku farauci dabbobin da suke kan tudu mutukar wato kuna kuna cikin harami wannan haramun ne saboda haka idan da mahaddaci in ya sake ya yi farauta to abin da ya farauto kaga ya yi abin da yake saɓanin alfarman aikin hajjin shi ko umaransa haka zalika idan ya zo ya nuna ba ya nuna ya ce da ana je ka gashi don ka je ka farauto mu ko kuma ya je aka yi aka je aka farauto saboda shi ko aka farauto saboda shi kun fita hala guda uku halan farko shi yayi hala ta biyu shi ya nuna ya taimaka aka yi kama kama hala ta uku ba shi da tsuntsu ba shi da tarko ba shi da raƙuwa ba shi da taguwa a abin amma kawai ya san cewa wane ya ji ya farto saboda ni alhaji ne wannan hala guda uku ku rike ta عن ابي قتاده حديث daga ابو قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فزال ya fita da zumma zai aikin haji فخرجوا معه suka fita tare da shi wa sarafa qa'ifatun minhum fihim abu qatada wannan haja ne yake nufi ina umara kida shiga ta shida ai fa sarafa qa'ifatun minhum fihim abu qatada sai manzo Allah ta ya karkatar da wasu daga cikin sahabbansa daga cikin wanda ya karkatar akwai abu qatada al-ansari fa qala tace khudu sahil al-bahri ko buta hanya ko buta gefen ta gefen wato ruwa ko wuce wato saboda ya riga dakon abinda ko anticipation hasashen abin da kafai sa iya masa sau da aka sai ya rarraba wato sahabbansa sun fita su wajen dubu ɗari hudu kamar da kuka sani shekara ta shida wajen kudu ta hanyar bahari ku ɗauki tafarkin ku ta gaban teku ko kuma ruwa hatta nan taqiya har sai mun haɗu fa aka zo sahil bahari suka bi ta hanyar ruwa suka keta saboda ta da mazalla a inda yake su haɗu falamman sarrafu yayin da suka dawo aharamu kullahum duka sai suka yi harami illa aba qatada sai dai abu qatada falam yuhrim shi bai dauki haramin sa ba fa bayna ma hum yasiruna a lokacin da suke tafiya idra aw humra wahshin suka ga jakin daji fa hamala abu qatada al humri sai abu qatada ya wato dauki kayan wato farautar sa ya hau kan wannan wato ya bi kan wannan wannan jakin fa aqara minha atada sai ya samu daga cikin su ya soke jaka mace amma jakar daji shine atada wa akalla min lahmiha duk muka ci daga cikin namanta kuma kullu sai muka ce ana kullu min lahmi saidin yanzu ma ci daga dabba wata take an farauta an farauce ta wa nahnu muhrimun alhari mun dauke harami fa hamilna ma baqiya min lahmiha sai muka dauki abin da ya saura na namanta fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka riske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa Allahu an zalika muka tambaye shi a gami da haka fa qala sai ce minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha a cikin ku akwai wanda ya ba ya bashi umarni ya je ya wato ya yi tumbi akan wannan jakin gida au ashara ilaiha ko ya nuna masa ya ce la ga jakin gida a ne kun gane eh qalu la suka ce a sun yi kusa abu kuta da ya iya hawa tsauni ai ya iya hawa tsauni saboda haka shine ya hau kawai sai ya gani kawai sai ya je ya harato musu shi qala rasulullah sai manzo Allah ya ce fa kulu ma baqiya min lahmi ku je ku ci abin da ya raguwa tunda ya tambaya yace a ciki akwai wanda ya taimake shi babu a ciki akwai wanda ya nuna masa babu yace to ku je ku ci wannan ganima ce ubangiji ya koro muku fa kulu ma baqiya min lahmiha wa fi riwayat aw ta riwaya hal ma'akum minhu shay kuna ma da raguwa fa qultu na'am sai ta iya akwai raguwa fa nawaltuhu la'abuda fa akala minha sai na ba shi wani hakarkari na yi wannan dabba din shi kenan sai ya ci daga dama wannan ya daga cikin abin da bazala ya fi so a cikin naman dabba sai ya ci daga wannan ya ci daga wannan dabba din wannan yana nuna cewa a babu laifi wato shi mafar mahadaci ya ci daga dabban da aka farauto wanda ke shi bai shiga cikin harami ba mutukar bai taimake shi ba mutukar kuma bai nuna masa ba an fahimta akwai hadisai bari mu kanta wannan hadisi saboda tare suke Allah da zawo kamar suna cin karo da juna wa an sa'ab ibn jassama al-laifi hadisi daga sa'ab ibn jassama al-laifi radiyallahu anhu annahu ahda lin nabi sallallahu alaihi wasallam himara wahshiya cewa ya taba ba manzon Allah wato kyauta na jakin daji wa huwa bil abwa'i yana abwa'i aw bi waddan ko yana waddan waje ne wannan faraddahu alaihi sallallahu alaihi wasallam mayar masa da abinsa falamma ra'a ma fi wajhi sai yayin da ga abin da ke fuskar sa na wanda manzo Allah ya ki karban kyautar sa qala sai ce inna lam naruddahu alayka illa anna huru mu ba mu mayar maka da wannan kyautar ba sai dai dan mu muna cikin aikin haji kaga a zahiri manzo Allah ai kaga ba shi ne ma ba ba shi ne ma ba ya za a yi malamai sun tattauna wajen da za a yi wasu sun yi tarjihi tsakanin hadisin wasu ko sun ce a tsaya a lura ai shi wannan sa ibn jassama yayi ne saboda manzo Allah saboda mun samu dalili na nau kenan na hudu har mahajjaci shi da kansa ya je farautar kaga ya gina alfarmarsa alfarmar aiki hajjinsa ya taimaki wani ba shi ya yi ba amma ya taimaka kaga ya kita alfarma ya nuna ma mafaraucin kaga ya kita alfarma na hudu kuma a yi saboda shi wannan shine fasar da malamai suka yi kuma fasaran ya fi kyau wannan shine abin da malamai ana ya faɗa wannan ba shi da kadai fasaran ba akwai fasara da malamai suka yi akan wannan hadisin amma da fasaran da malamai yake na anan shi wa fi lafzi muslim aw lafzi da imam muslim rijlu himari wato kamar kafa ce ta ta wato kafa kamar hakarkari cinya ta wato dabban jakar dajin nan wa fi lafzin a wani lafzi shakki himari wani bangare na wato jakin wa fi lafzin ajiz ajiz himari al'ajiz kenan wannan duka yana nuna wani bangare wannan babu cin karo da juna duk yana nuna wani bangare haka kari na wato jikin dabba din قال المصنف وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله ما fuskantar wannan hadisi shi ne maza Allah wata ila yi tsammanin cewa an yi ne saboda shi wal mu'min la yakulu ma sida li ajlihi shi kuma mai harami ba zai ci abin da aka yi saboda shi ba ba zai ci abin da aka yi saboda shi ba wannan shi ne taujihin da shi Abu Muhammad ibn wannan abu muhammad wanda yake suna al-maqdisi yayi taujihin da yake nan wannan taujihin ba shi akwai wasu taujihat da sauran malamai suka yi sai ku samu a cikin sharhi insha Allah ta'ala to sai jami'ul ulumi wal hikam ko shi ne ko sai mu dan yi gudu gudu kenan ko جامع العلوم والحكم لا لا wato ibn rajab al-hanbali kuna da cikin tafsir sharhi da yake ma hadisi hadisin ina wal a'malu bin niyyati ya kawo ayan la khaira fi katirin min najwahum babu alkhairi ga da yawa daga cikin ganin da suke yi illa man amar bi sadaqatin face wanda ya umarni da sadaka aw ma'rufin ko kyakkyawan abu aw islahin bainan nas ko kuma wato kyautata abin da ke tsakanin mutane Allah ya ce mai fa'al zalika ibtigha'a mardatillah duk wanda ya aikata haka domin neman yardan ubangiji fa sawfa nutihi ajran azima za mu bashi lada kabaki mai yawa yace fa nafiyul khair an kathiri mimma mimma tanada an-nas bihi illa fil masha Allah fa nafiyul khair anan kore alkhairi da maza Allah da Allah ta'ala yayi an kafirin ma tanada nasu biyu akan da yawa daga cikin abin da mutane ke gani da shi illa fil amr bil ma'ruf sai dai yayin da suka yi umarni kyawa sai fana fal khaira afwa fana fal khaira anan Allah ta'ala sai ya kora alkhairi an kafirin min ma tanada nasu biyu akan da yawa daga cikin abin da mutane suke yin gani da shi illa fil ma'ruf fil amr bil ma'ruf sai dai yayin da suka yi umarni kyawa to in aka gani gani da kuka yi umarni da kyawa to wannan akwai alkhairi a ciki wa khassa min afradihi daga cikin kuma abin da ya keɓance daga umarni da kyawa shine as-sadaqa wato akwai sadaka ma wal islah bainan nas da kuma kyautata abin da ya shiga tsakanin mutane lo umumi nafsihi ma saboda gamewan amfanin su fadalla zalika wannan abin da yake nunawa ala anna tanaji bi zalika khairun cewa gani da waɗannan abubuwa guda uku da aka bada alkhairi ne wa amma thawabu alaihi amma ladan ubangiji zai bayar min Allah daga Allah fa khassahu man fa'alahu ibtigha'a mardatillah ubangiji sai kebanta shi da abin da aka nemi fuskan ubangiji da shi aka nemi dan ubangiji wannan shine da ake samu lada mutum mutum idan yayi sadaka alkhairi ne in yayi gaskiya alkhairi ne in yayi kyauta alkhairi ne wannan da alkhairi sunan su ko da bai yi dan Allah ba a shi alkhairi misali kawai wani mai kuɗi ya zo ya dinga yin sadaka amma sai aka ce me saka yi sadaka sai ni na yi sadaka ne saboda dai kawai in na mutu a dinga faɗan sunana kaga wannan ba alkhairi ne dai a alkhairi ne amma dai wannan ubangiji ba zai ba shi lada ba sai idan yayi ibtiqa marbatillah to wannan shine abin da shi malai yake faɗa anan to ina ma ja'ala al-amra bil ma'ruf wa min as-sadaqa wal islah bayna an-nas wa ghayrihuma khairan ubangiji ya sanya wannan abubuwa zama alkhairi ne wa in lam yubtaga bihi wajhu Allah ko da ba a nemi fuskar ubangiji ba lima tarattabu ala zalika min an-naf'i al-muta'addi saboda abinda wato hakan ya kunsa na amfani mai fantsama wato amfanin su amfani da zai tsallaka zuwa wani zuwa wani sa fa yahsulu bihi lin-nas ihsanu wa khairu sai a samu kyautatawa kyautayi da alkhairi saboda abin da ya aikata saboda haka abin da ya so nasa alkhairi za kuma a ce yayi alkhairi wa amma bin nisbati ila al'amri a wato amma shi in an in an lura da shi al'amarin a karan kansa a kankin kansa fa in qusida bihi wajhullah idan aka nufaci fuskan ubangiji wa ibtigha'a mardatillah kuma wato aka nemi wato ya nemi dan ubangiji kana khairan lahu zai zama alkhairi ne a wajen a wajen wanda ya aikata shi wa utiba alaihi kuma a ba shi lada wa in lam yaqsud zalika lam yakun khairan lahu amma idan bai zama bai nufaci alkhair bai nufaci Allah ta'ala ba da wannan aikin da yayi to bai zama alkhairi shi a wajensa ba wala thawaba lahu alayhi to kaga za ka adam bashi da lada wa hada bi khilafi man saba wa salla wa zakara Allah wannan kaga sabanin wanda yayi sallah wanda yayi azumi yayi sallah ya ambaci Allah yaqsud bi zalika arad dunya wanda yana neman wani wani wato biyan bukatar duniya ne فإنه لا خير له فيه بالكلية وأنا با فيه ولا الخير كما كده لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لصاحبه سبب با ولا أمفاني زي ما فرم متاني وأنا لما ترتب عليه من من الإثم فيه ولا لغيره ولا لا نفع في ذلك لصاحبه سبب باب أمفاني ga wanda yi sallah ba dan Allah ba لما ترتب عليه من الإثم فيه سبب abin da yake da shi ma na alhaki wala li ghairihi ko ba shi wani amfani da zai samu ga waninsa zai tsallaka ga waninsa لأنه لا تعدى نفعه إلى أحد سبب أنفال سنة لم يسألك أبوه ونبا اللهم إلا أن يحصل لأجل اقتداء لأجل اقتداء إلا أن يحصل لأحد اقتداء به في ذلك فهو تقيل دي سيدي متي الخير إن أخو الخير ذا يسامو شيني واتو الخير دا زي يسامو زي يسامو غواني wanda ya koyi da shi zai ce to ya samu alkhairi ya ga wannan sallah sai ce au sallar la'asar ta yi amma ba shi lokacin sallar la'asar ne da yake yi ba yana yi dan Allah ba to wataƙila sai wannan akwai alkhairi amma dai in ba haka ba babu wata babu wani alkhairi saboda haka ita su amfani masu fantsama su ne ba aka ake kira su alkhairi wanda su za su amfana wani amma ba wanda zai amfani ka ba kai kadai in kai kadai dai amfana ko kai kai ba dan Allah wato ubangiji ba zai baka ladan ba sai alhaji amma idan zai amfana wani to in kai saboda Allah Allah zai baka lada in kuma kai ba saboda Allah wato kuma dai wannan alkhairi dai sunan shi alkhairi yana da an fahimci maganar shi maganar shi anan ko wa amma ma warda fi sunna wa kalam salaf min tasmiyati hadha al ma'na bin niyya fa kathirun jiddan yace amma abin da yazo a cikin sunna na na wato sanya ma wannan ma'anar abin da yazo a wannan ma'anar da suna niyya abin da aka nufaci fuskan ubangiji da suna niyya to wannan yana da yawa wa nahnu nadhkuru ba'dahu za mu faɗi wani daga ciki kama karda imam Muhammad wannan sa'i min hadisi Ubada bin Samit an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghaza fi sabilillahi wa lam yanwi illa qala falahu ma nawa to zan tashi ala yace wa amma ma warada wa amma ma warada masha Allah sai da yabo salihin ko riyadu salihin na imamun nawawi hadisi nawa ne wannan sur to na ida 62 kenan ko السابع حديثي نبقي أدي ونن بابي دمكي باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها السابع حديثي نبقي عنه دقديشي وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل صلى الله عليه وسلم يأتي إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم kwatan kwatan abin da ubangiji ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi kamar sallar gaisin kamar ruwan sama ne asaba arban ya sami kasa tsakanin ya sami wata kasa fakanat minha ta'ifatun tayyiba a cikin abinda wato ubangiji ya saukar da Allah na alkhairin aka sami wasu gungun mutane tsarkakakku wanda suka karbi wannan alkhairin qabilatil ma'a suka karbi wannan ruwan fa ambatatil kala'a shi sai wato wannan kasa sai ta sai ta wato tohodda alkala'a wannan me yake da suna ciyayi wal ushuba su ma dai ciyayi alkatira masu yawa wa kana minha ajadibu daga cikin kuma kasan a ciki akwai wanda suke fakoce wacce take amsa katil ma suka aje ruwa su ba su kasan farko da suka samu ruwan da ta samu ruwan ita sai ta tsotsa ruwan da ta tsotse shi ta amfani da shi sai ta fitar da shuka wanda misalin wanda ya samu addi ya samu shi dai mazalla kenan ya karba imanin ya addini ya kaza ya kaza ya kaza kuma ya amfana kuma ya amfana wannan shine abin da ake magana daga cikin akwai wato kasar da take ita kasa ce wata take tsanda tsanda haka ita ta ta tsaye da ruwan ne ba ta tsotso ruwan amma ta tsaye da ruwan fa nafa Allahu bi hannasa ta tsaye da ruwan a wajen mutane suka zo suka samu ruwan a wurin suka amfana fa sharibu minha suka sha daga wannan ruwan wasa kau suka wasa kawwa zara'u suka shayar kuma suka shuka wa asaba qa'ifatun minha ukhra sai kuma wato ruwan ya sami wato wani bangare na na kasar inna ma hiya qi'an ita kuma wato fakoce ita kuma la tumsiku ma'an ba ta rike ruwa wa la tumbitu kala'an kuma ba ta toho da wani wato ciyawa fadhalika mathalu man faqaha fi dinillahi to wannan shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah ونفعه بما بعثني الله به Allah ta'ala ya amfani da shi da abin da Allah ya aiko da shi fa'alima ya koya ilimin da Allah ya aiko da shi wa allama kuma ya sanar da ilimin wannan kaga sune na farko kenan shine fa ambatatil kala'a wal ushb al kathira sannan kuma na biyu wa mathalu man lam yarfa bi zalika ra'san da kuma misalin wanda ya ki ya ki kulawa da abin da ubangiji ya aiko da shi wa lam yaqbal hulallahi alladhi ursiltu bihi ya ki kulawa da abin da da shirye da ubangiji ya aiko da shi wannan kamar shine fago din wanda shi shi bai rike ruwan ba bai karbi shiryar ba kuma shi bai rike ruwan ba yanda wani zai zo amfana to wannan shine kamar wanda ya zama yayi buruz da shiryar da aka aiko manzo Allah da shi muttafaqun alaihi wannan hadisin da bukhari musu suka ittifaqi da fitar da shi faquha yace faquha bi dhammi al-qadi al-mashhuri wa qila bi kasriha wa sun ce faqiha amma dai al-mashhuri shine faquha ai sara faqihan wanda ya fahimci addini الثامن حديث يتكوس عن جابر حديث لك جابر رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يأتي مثلي ومثلكم مثال لدى مثالكم كمثل رجل كما مثال وانا متميلي أو قد نارا وان يواتو كن وتا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها سيغا وتفاري الجنادب ثم النوع نفاري والفراش kuma fari da muka saba ya ka'na fiha suna fada cikin wannan wutan wa huwa yabbuhunna anha su shi kuma wato yana katange su daga fadawa cikin wutan to haka kwatan kwatan manzo Allah yake ga wutan ga wutan mu kuma muna son sai mun fada wutan shi kuma manzo Allah yana rike mu kuma fada wutan wa ana akhidun bi huduzikum ni kuma ina rike da madarminku da wani tsamaranku a anin nare ga fadawa daga wuta wa antum tafallatuna min yadiyya ku kuma kuna kokarin kubucewa lalle sai kun fada rawahu muslim wal al janadib la hawi jarad wal farashi kwatan kwatin wato wannan fari kenan hala huwa al ma'ruf alladhi yaqau bin nari wannan shine abun usuna abun aka sani suna fada cikin wuta wal hujuz shi kuma al hujuz jam'i na hujiza wa hiya ma'qil izari shine wato madaurin wato wannan wannan zani wasu sarawin da kuma wato madaurin mazaji mazajin wato wando to to anan kamar sanan ne magana yake jawo mu ko muna cewa sai mu fada eh wato ana cewa mi da abu da cewa ba za mu yi ba to haka haka haka wato misali yake Allah ya kyauta wannan wakana minha ajadib ajadib shine kasan da bata bada bata kamar wata wata take bata rike ruwa sai ta rike ruwa ita bata tsuntsewa shine ajdab wanda babu ruwa tare da shine ajadib to sai nukhbatul fikr ko yau yau yau yau makarantar ba haɗu sosai ba to nukhbatul fikr na al-hafiz ibn hajar al-asqalani الحافظ ذكي تشوا وإن روى عن اثنين متفقه الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل وإن جعل مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل wani abin da yake faɗa yake cewa idan aka sami wani malami malaman hadisi sai yake ruwaya rawa an itinain yake ruwaya daga mutane biyu muttafiqil ismi wanda suka dace a suna ɗaya amma dai suna mahaifinsu daban amma shi ya tashi kawo su sai ya kawo sunan kawai bai kawo sunan mahaifin ba walam ya tamayyaza ba su bambance ba su bambanta ba cewa wane sufyan sauri ne ba sufyan ibn uyayna ba sufyan ne ibn sa'id wancan wancan sufyan ibn uyayna to kawai sai aka zo aka fiya an sufyan an fahimta malami ne yana da da malamai guda biyu sai aka samu ya ce an sufyan to da ce an Sufyan to sai aka ga yana riwaya wajen malamai guda biyu Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da kuma Sufyan ibn Uyayna al-Makki thumma al-Kufi to waɗannan sai da sai bai zo sai bai faɗi sunan mahaifin ba sai ya ce Sufyan kawai to wannan shine anan malaki magana cewa idan ya rawaito daga mutane biyu masu ɗaukar suna iri ɗaya walan mata mayyana ba su bambanta ba fa bi ikhtisasihi bi ahadihima idan idan wato an san shi malamin wane ne ya fi ruwaya da wajensa ya fi keɓantuwa zuwa wajensa ya tabayyanul muhammad to anan ake gane wato ake ake yin wani abu a cikin ilimin hadisi da ake kiran shi wanda al-muhammad aka ballatar da sunan ba a faɗi sunan mahaifin ba amma dai in aka yi bincike ana ganewa eh wannan a cikin ilimin hadisi suna kiran shi al-muttafiq wal muftariq al-muttafiq isman wal muftariq fi ismi ismi ismi al-aba'i ko fi asma'il aba wanda ya dace a suna amma suna amma kuma takwarar rujuwa ne amma kuma a suna mahaifi sun sun saba to yayin da ake wajen malaman hadisi shine sai a je a duba a gani shi wannan dama wajen wa yake ruwaya misali idan Ahmad yace an Sufyan to an san Abar baya ruwaya daga Sufyan al-Thawri to sai ya ce an Sufyan an san Sufyan ibn Uyayna ne an fahimta an fahimta maganar in kuma aka tafi wajen wajen wakil ko ya hayar kabban irin su ɗaliban su imamu malaman su imamu abu suka ce an sufiyan su kuma an san ai su din kusan tsare ko sufiyan sauri sufiyan ibn uyayna ne saboda haka zai wahala sai don suna ruwaya da sufiyan ibn uyayna sai dai suna ruwaya da sufiyan sauri to wannan shine abinda abinda malamai ke magana wani lokaci ko aka zamu ga malamin malamin dinya da wasu malamai ba suna iri daya kamar bukhari ya kan yi ruwaya daga ishaq ko ne ishaq ibn rawiya ko ishaq ibn nasr da ana samu wannan ko kuma a samu daga cikin ɗaliban su Imam Ahmad wani ce an Ahmad ko ne zama Ahmad ibn Salih ko zama Ahmad ibn Hanbal to ana samu wannan wannan to yanda ake ganewa shine sai a ga shi a ciki wa yafi lazumta Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani yace an Sufyan to sai a je a duba a gani shi Qutayba yana ruwaya da Sufyan ibn Uyayna ne cika ruwaya da Sufyan al-Thawri ba misali to wannan da haka ake dubawa sai a ga wannan ya yi kafa ne sai an Sufyan to wannan ana magana Sufyan Sufyan al-Thawri kenan wake an Sufyan ana maganar Sufyan al-Thawri ko kuwa mutanen Madina sai Abdullahi mutanen Madina suka ce Abdullahi to sai Abdullahi dan Umar mutanen Kufa suka ce Abdullahi sai da Abdullahi ibn Mas'ud ko sai ko sun ko sun ihmali sunan baban nasa to sai Abdullahi dan Mas'ud suka ce Abdullahi sai Abdullahi dan Mas'ud mutanen Masar suka ce Abdullahi suna nufin Abdullahi ibn Amr ibn al-As mutanen makka in suka ce abdullahi suna da nufin abdullahi ibn abbas sanaka ko suke an abdullahi suka shiru to wannan kana dubawa za ka gani cewa in ka ga isra'ili na mutanen makka to za ka ce wannan abdullahi dan dan abbas ne in na na muje da abdullahi dan umar ne idan na wancan ne abdullahi dan masud ne abdullahi dan abu ibn abbas eh wani lokaci abdullahi mutanen makka suna riwaya ma daga abdullahi ibn zubair ba suna riwaya daga abdullahi ibn zubair wa in jahada marwiyahu jazman idan aka samu wani rawi ya yi ruwa wani ɗalibinsa ya yi ruwa daga wajensa da ya zo aka ce ga shi malam wane ya mana ruwa daga wajenka siryan tira zuwa ga manzo Allah sai ce sai inkari sai sai musu yace a shi ba shi ba shi wani hadisin ba ya in yace tabbas ba shi san ba da hadisi ba ko ce in yake to to rudda za a wannan hadisin ya tashi aiki kuma a wahtimalan amma idan ya ce to ni ni kuwa ni zai to wato kamar ne yana ko ya manta ko bin to kubila ala al-asfil asahi to za a karba magana mafi inganci saboda zai iya ya manta ai zai iya ya manta wa fihi a wannan babun ne na babun wanda ya ya bada hadisi ya manta malamai suke rubuta wani babi ilimin hadisi har ma suka kaita shi da wallafa suna kiran shi man haddasa wa nasi babu man haddasa wa nasi imamu suyuti yana da hadisi littafi da rubuta akan wanda ya bada hadisi ya manta me yake samu wani lokaci na mantawa wani lokaci ana samun rashin lafiya misali da malamai ke kawowa wannan shine hadisin hadisin mazala da yayi hukunci wajen wato da rantsuwa ba samu shaida baki daya ba sai ya hada da rantsuwa da shaida din to wannan hadisin wanda ke ruwaitowa shine suhail daga babansa abu salih dakwan asamman yana rubuta daga abu huraira to shi sai wannan suhail ya taɓa yin rashin lafiya rashin lafiyar da ya ɗan taɓa masa hankalinsa kaɗan amma daga baya sai samu sauki saboda haka bayan zama bukhari ya kimsa masa da hadisai saboda wannan amma malamai irinsu ibn hibban imamu nasai imamu zara qutni duk sun ce bukhari bai kyauta ba domin ya je yana ruwa daga wajen su irin su fulai ya je yana ruwa daga wajen su su yahya ibn bukhari wanda ba su kai su ba su da sauransu da sauransu amma kuma ya bar hadisin suhail to shi da aka zo sai ya shahara cewa ana ruwayan wannan hadisin na alqaba'u bil yamin ta hanyar suhail ibn abi salih rabi'a malamin imam malik to sai dai yana yin ruwayan hadisin daga suhail daga babansa abu salih daga abu huraira daga manzon Allah wannan hadisin shi kuma da ya zo sai wani ya zo sai ya ce masa rabi'a yana ba mu hadisin da ka ruba shi cewa ba daga babanka daga abu hurairah cewa kaza kaza kaza kaza yace wallahi shi ya manta saboda shi lafin da ya baya shi ya manta to amma sai yace to amma shi waye ya ka dace rabi'a wannan hadisi yana cikin sunan abi dauda kuma imamu shafi'i da sauransu sun fitar a cikin al'umma sai yace to in dai rabi'a rabi'a mai gaskiya ne in dai rabi'a ya ce maka ni na ba shi hadisin to shi ni ma na yadda to shi ma daga baya ma sai ya koma yana yana bada hadisi yana cewa haddatha an rabi'a yana cewa rabi'a anni haddathu cewa ni na ba shi hadisi wa qad nasitu amma ni na manta yana shine babu man haddatha wa nasi shi ma sai koma yana riwayar hadisin daga rabi'a daga shi kansa daga babansa kaga da can kuma daga rabi'a ne daga shi daga babansa sai daga baya sai ya sauka saboda wannan shine amana ta ilimi to kuma duba ga da malaman hadisi suka kirkirke fadin abubuwa suka fitar da shi amma wani kai tsaye zai ce kawai shi bayan sun gama bincike su ce wani hadisin tabbatacce da manzon Allah amma wani zai ce shi bai da ba wannan ke nawa kusa malaman hadisi yin aiki ba ana gani ba wa idan tafakkar ruwa fi siyar al'adai idan marwaitan suka yi ittifaqi wajen yanayin sigan yadda suka bada hadisin aw ghayra hamil halati ko abin da ya kama da shi na haloli fal musalsal wannan ayyukan shi musalsal shine ma ala wasfin ata misali misali lokacin da yazo zai bada hadisin sai da yayi sai da yayi wani wani abu ko ya sha ya sha ruwa shi ma na gaba sa shi ma sai da zai bada hadisi sai da sha ruwa shi ma to haka haka wannan kace musalsal wannan musalsal galibi wani lokaci ana musalsal abu da suka tabbata kadan ne gaskiya galibi wannan musalsalat din galibi zaka same su basu basu inganta ba ya ba eh tabi'i ne eh yana ruwa daga Anas bin Malik to sai mu dakata ne insha Allah an tafi maka man kusa gama shi suhail ibn abi salih asamma eh yana daga cin amintattu wace a sunna yana daga cin amintattun gabar waita imam muslim yana masa ruwaya da sauran malamai dawa su kuma bukari wasu da dan wannan bukari akwai shi da dan tsini shi shi da malamai suka suka aibata masa dan bai zama masa da hadisi ba kuma wannan magana ta ce gaskiya as-sunna bukata ta shirye da islami na asubai asubai yana magana akan wato muhimmancin sunna da kuma shari'a musulunci ita wa shari'atul islami fi masadirihi fi masadiriha al-ula shari'a musulunci a matsotsuwanta na farko matsotsuwanta ta farko fi buƙatu fuqaha ya immatiha a bincike da malaman fiqh da malaman mashugabannin malamai na addini suka yi shari'a musulunci matsotsuwanta ta farko wato ya nufin qur'ani rahbatul fina tana da yalwa farfajiyar ta farfajiya ce mai yalwa wasi'atun nahaj kuma wato tafarki tafarki ne shi ma mai faɗi tattasi'u li kulli haditha qur'anin da muke karantawa ya yalwaci dukkan fararen abubuwa da suke faruwa tun daga lokacin mazala har zuwa tashar kiyama wata kullu kulla mushkila kuma duk wani abin da wata mushkila ta faru a lokacin nan ko nan gaba qur'anin mu zai zama ya bada wato magani ga wannan mushkila din wato kaimu mawazin alƙisti bain al'afaraji kuma wannan ƙur'ani wannan shari'a ta mu da Allah ta'ala ya mana tana wato tsayar da adalci ma'auni na adalci tsakanin mutane al'afarad kenan tsakanin wato ɗaiɗaiku mutane wal jama'a da kuma jama'unsu wal hukuma da kuma hukumomi wato haqqiqu lish-sha'bi ta'i al-yaqif ar-raqi al-mutahaffis kuma tana ga tabbatar wato al'umma wacce take tana yin da'a ga shari'ar Allah wacce take ta faɗa ku wacce take ta wato arratsi ta ci gaba almutahaffiz wacce take tana da motivation tana da wani abin da yake harraka ta wani duniya sai mukhtalafi aqsariya kuma musulunci shari'a musulunci yana tabbatar ma duniya ba sai mukhtalafi aqsariya a dukkan safanin duniya ba baki dai ba wai musulmi kadai ba tana tabbatar da addawar ta adila daula ta adalci musulunci na tabbatar da daula ta adalci al-musalima wacce take kawo zaman lafiya allati tajlahu lis-silmi wacce take karkata zuwa ga zaman lafiya shine yajlahu lahu ghayruha lokacin da wani wanda ba shari'a musuluncin ba wani wanda ba musulmin ba ya zaba ya zaba ai ai zaman lafiya wa in janahu lis-silmi fajlahu laha wa tawakkal 'ala Allah wa tabudu an karawatil aqida kuma musulunci ko shari'a musulunci tana kare wato girman alfarma aqida wal akhlaqi da kuma alfarman dabi'a na musulunci wal hulut sadiqa da kuma yanci yanci na gaskiya hina yamilu ila al-udwan 'alayha mu'tadin athimun aw ba'dhin makir a lokacin da aka samu dan ta'adda mai cike da laifi ko wani azzalimi mai makiri ya ce zai zai ma wannan addinin udwani to addinin musulunci kuma yana da wani tanadi a cikin sa wanda zai za a je a rike shi a gabayansa kuma a hana shi daga udwaninsa kaga jihadi kenan sai aka ko musulunci akwai lokacin da yake rashin zaman lafiya akwai lokacin da wani in ya zo yana cewa zai faɗa da addinin musulunci yana wato lakace mana wato hanci a lokacin kuma za mu je mu wato kare aqida mu kare kuma mutuncin addinin musulunci wa masadiru tashri'il islami ma'rufa ladal muslimina matsotsuwa tushe da ake ɗaukar shari'a musulunci abu ne ababe ne sanannu a wajen musulmai mawhuqa mahbuba amintattu ne kuma kiyayayyu ne an kiyaye su wala shakka anna sunna al-mutahhara to abu ne tabbas cewa sunna tsarkakakkiya wa hiya thalithu hadhihi al-masabi wata ita ce ta biyu daga cikin matsotsuwa da ake daukar shari'a daga cikin su aw sarruha furu'an ta fi fadi ta fuskar rassa ta fi fadi qur'ani a dunkule yake ita kuma sunna ta fi fadi ita ta fadi da tana bayani ne wanda yake bayani kuma dole ya zama ya fi fadi akan shi an daurin matani ne kamar sharhi ne sharhin da ake na littafi a yana da littafin yawa wa ahfaluha nazman kuma wato wato ta fi tattaro tsare-tsare wanda suke bayanin qur'ani da wa arhabu wa arhabuha sadran kuma wato hayan tafiyalwa tafiyalwa wajen nuna asalin ta ta fi nuna ta fi kawo wato asali asali mai yalwa إذ كان كتاب الله متضمنا للقواعد العامة طبعا لتعرف الله يقول شيء قائد دين جممو في التشريع أو شريعه وللأحكام الكلية في الغالب كما قال القرآن له غير أباك وتجممو كنت كنت شيء كوي مما جعله خالدا الخلود الحقي abin da zai iya sanya qur'ani din zai zama ya tabbata tabbata na gaskiya bai da anna sunna al-karima uniyat bi sharhi hadhihi al-qawaid sai dai kuma ita sunna ita ce wacce take kula da sharhin wannan ka'idojin sadaka baka iya wadatuwa da qur'ani saboda qur'ani ya zo ne a dunkule a ture shi kuma sunna ita ce take bayanin wannan ciwar abin da aka ture ko abin da aka dunkule din wata bai da annas sunnal al-kalima umiyat bi sharhi hadhihi al-qawaid wa tathbit tilka tilka an-nazr da kuma tabbatar da wannan tsare tsare da Qur'ani ya kawo wa tafri'il juz'iyat 'ala al-kulliyat da kuma yanda take bayani take bayanin bangarori na wato gamammun abubuwa da Qur'ani ya kawo min ma ya'rifu kullu man darasa sunna da dai ire-iren abinda wato jinsin abinda duk wani da ya darasin sunna ya fahimci sunna zai fahimta da rasawa fiya wanda ya darasi darasi wato ya yi nazari ya yi study complete study absolute study haka wanda gaban biyar darasi ya yi na sunna ba wai ya biya kan da wasu bangarori ba to lalle zai fahimci haka wa min thumma lam yakul lil mutasharri'ina min ulama al-islam to kuma daga nan ne ma ya zama babu makawa ga masu ba da shari'a daga cikin malaman musulmai cewa malaman shari'a masu ba da shari'a cewa su ne mutasharri' wannan ba daidai ne ba abin da ya faɗa ya ce mutasharri'ina babu wani a cikin malaman shari'a wanda yake ba da shari'a shi a karan kansa sai dai ya bayana shari'a din shi ba amma abin da yake magana malam musulunci lam yakun li ulama al-islam manduhatun ba ya zama babu bakawa an al-i'timad ala sunna ne yake min al-i'timad amma ina ganin an al-i'timad ala sunna ya zama ba su da babu bakawa gare su ba za su wadatu gabarin sunna ba gabarin dogaro da sunna ba wanda juhu ilaiha da kuma dogaro wato neman mafaka da sunna wal ilaji da kuma kulawa da sunna wal istirshad bi ahkamiha da kuma neman shari'a da hukunce hukunce sunna al mansusa ala ahkamil hawadith al tari'a wanda sunnan ita ta yi bayani akan hukunce hukunce ko kuma hukunce hukunce na wato faran abubuwa da suka faru so sunna ita ta yi bayani sai aka musulmai sun ce ba za su iya wadatuwa da qur'ani kawai su ki zuwa wajen sunna ba dole suna zuwa wajen sunna saboda su musu bayanin qur'ani ke musu bayanin qur'ani wanda in kuma suka hada za kuma su zai ba su kuma damar su ijtihadi nan shine wato shari'a da yake magana su yi ijtihadi su ce to wannan abin da ya faru corona yanzu da ta faru to ba ta samu irin ta ba zamanin manzo Allah amma dai an samu annoba da Allah ya faɗi annoba yayi kaza ya kaza ya kaza ta'un da su waye waye da su alwaba ne hukuncin to mu dauko wannan hukuncin sai mu dauka shi akan corona kaga shi kenan sai addini ya ci gaba shine al-hawadith al-fari'a abubuwa da suke faruwa yau da gobe da sai mu tashi akan walaqad ta'aradat as-sunna fil qadim ra'ayi eh ina ganin kamar an guda awa daya ina ganin kamar zai ishe mu insha Allah ta'ala kamar tafi da ya kare da rage mulko tafi da ne ko to alqur'ani wa sunna annabawiyya da mala wa dan qur'ani da kuma yanda suke ma sunna manzo Allah ta tarnaki ba da yake makarantar sunna wannan shine fitowa ta biyu matsayin sunna inna min tamami islamil mar'i ya daga cikin cikan musuluncin mutum ba a shahadati an la ilaha illallah ta da shaida cewa ba masa da gaskiya sai Allah ay yashhadu aiban anna muhammadar rasulullah shine shaida anna muhammad manzon Allah ne wa hada ya'ni wannan yana nufin arriba bihi ya yadda da addini arriba bihi rasulullah yadda da manzon Allah matsayin manzon Allah min indillahi wanda Allah ta'ala ya aiko shi alwahid alahad wanda shi ubangijin nan shine daya daya daya wa ta'atahu fi ma amara bi kuma yamma zala da abin da ya bashi umarni wa ma naha an da kuma ya masa da abin da mazala ya hada wa tasdiqahu fi ma akbara bi kuma ya zabata mazala abin da ya labata mishi labari ko ya gane ko bai gane zai ce gaskiya ya faɗa ko mazala ya gaya mana cewa akwai dabba mai magana to mun yadda kawai ko ya ce ko ya ce kaza ko ya ce kaza ta dole mu yadda wa hadha kulluhu huwa ma talzama lahu sunnatuhu alwarida fi ahadithi thabitati anhu wannan duka maza Allah ya bada umarni ko ya hana ko ya bada labari wannan shine abinda sunnar ta kunsa wanda ta zo a cikin suka zo a cikin hadisan sa tabbatattu wa sunnatuhu tashmalu aqwalahu wa fa'alahu wa taqdiratihi sunnar ta duk in kun je kun duba za ku ga tana ta kunshi maganganun sa ne da kuma aikata aikatan sa da kuma abin da ya tabbatar kamar ta tabammanu siyarsa kamar ta shafi sirarsa wa shama'ilahu da kuma ɗabi'arsa halayyarsa wa akhlaqahu da kuma wato halayyarsa al'azima manya wannan sunna da ake samun wannan saboda hatta hatta wato mazala yanayin da abubuwa suka dinga faruwa da shi a makka da kuma yadda ya yi hijira da kuma yadda ya yi kaza da kuma siffarsa a ce shi dogo ne shi- a, shi wato tsakatsakiya ne ba dogo ba gajere ba tsakatsakiya ne shi kaza ne shi kyakkyawa ne shi kaza shi bari ne shi waye shi ga gashi sayin da yake wani da suna ake samun wannan to to ta yaya in ba rashin hankali ba ta yaya na- ta yaya na yala a qur'ani babu inda aka fara cewa ga sunan fasin manzo Allah to ta yaya kuma za ka ce kawai qur'anin kai za ka zauna shi kanshi kaga manzo Allah ka ba da dama ma wani ya zo cewa shi dubbe da ma manzo Allah akwai shi ba in ka ce ba za ka yi haka وقد فهم الصحابة الكرام أن أن للنبي مكانة ليس لأحد من البشر لن صحابي sun fahimci cewa matsala yana da wata yana da wata matsayi yana da wani matsayi wanda babu wani a cikin dan adam wanda yake da irin wannan matsayin wala hum al mazala yana da bigiri malam kulli adam min an-nas ka'ilan man kana wanda ba wani wanda yake da shi a cikin mutane ko wane ne shi kuwa fakali aqwalihi wa fa'alihi wa jami'i ma tasilu bihi makanatan 'azimatun fi nufusi ashabihi kuma ma haka abin yake ya zama a maganganunsa da aikace aikacensa da duk abin da yake da alaka da manzo Allah shi su ma suna da wasu matsayi wato suna da wasu matsayi masu girma a cikin zukatan sahabbai la idani fiha ahad min nasi babu wani wanda yake kusa da manzo Allah a abin da yake faɗa ko yake aikatawa ko yake cewa wannan shari'a ce ko yake bada labari ya je a dinga haddacewa ana haddacewa ana rubutawa ba wanda yake da irin wannan matsayi in ba maza Allah ba fa abu had shakhsiyatuhu misbahan tasbi'u bihi al-umma sai ya zama shi kansa mazala a kankin kansa jikinsa zatinsa baki daya sai zama kamar wata fitila ce wata ke al'umma take fitiluwa take haskakuwa da shi wa madrasatan aw madrasatan hayatin lil bashariya kulliha ya zama kuma wato ka- shi kansa maza Allah kankin kansa zatinsa ta zama wata makaranta ce ga al'umma baki ɗaya suna koyi da shi sai ka yanzu idan ka ce babu sunna baki ɗaya kamar ka ce babu abin da manzon Allah ya faɗa abin da Allah ta'ala ya faɗa cewa a- Allah ta'ala ya sa ka akan khuluq azim ɗabi'a mai girma to ka ce manzon Allah mai girma ba ya da mu san ɗabi'a mai girma kenan na za mu je mu gani wannan baki wannan wannan ɗabi'a ta sa وهذا كله ما حدا بالصحابة إلى أن يجعلوه شخصية ر- إلى إلى أن يجعلوه شخصية رسول الله محل تركيزه wannan duka yana daga abin da ya sanya sahabbai ya suka zama suka maida ga baki da zatin manzo Allah shi kanke kasa baki daya abin kulawansu baki daya wa mihwara muraqabatin shadida ya zama wato a- a- a- wato inda za su yi dabbala suna kulawa suna kiwatan duk abin da suke yi manzo Allah yake yi kiwo mai tsanani faraqamu harakati suka lura da duk motsinsa wa sakanatihi da kuma wato a a a wato in- tsayuwansa tabbatarsa da mo- kai kawansa baki da shine harakati wa sakanati nan ya ce sakanati sakanati wa rahu yatatabbauna sayru hayati suka dinga bibiyan ra- ra- yanayin tafiyar rayuwarsa al-yawmiya na yau da gobe bi dikkatin baliga dikin dikin من ساعات استيقاظه من النوم tun daga lokacin da tashi daga bacci ma za ya qulu hinaha hinahu lokacin da tashi daga bacci ne yake faɗa wa ma za ya qulu inda dukhul khala'i ne yake faɗa lokacin da ya shiga bayi wa inda khurujihi minhu ne yake faɗa lokacin da ya fito daga bayi wa zai mai tawaddu ya yake alula wa ma za ya qulu inda ma yaqulu min baitihi zahira ila al-masjid in zai tafi masallaci ne yake faɗa wa ma za ya qulu idza arada dukhul al-masjid me yake faɗa in zai shiga masallaci wa ma za ya fa'al li salatihi me yake faɗa yayin da yake sallah min takbiratul ihram tun da kabbara harama ila taslimi har zuwa sallama wannan duk a kulun qur'ayyun da babu da za a same su wa hina khuruji ila suq inda tafi kasuwa ya yake ya yake yi wa kai kai da ta'amalu ma'a an-nas biha ya yake mu'amala da mutane a kasuwa wa fi baiti a gidansa kuma kaifa yu'ashiru ahlahu ya yake wato hulɗa da iyalansa kaifa wa kaifa yurabbi auladahu wa ahfadahu ya yake tarbiyyar yaransa da jikokinsa wa kaifa kanat mu'amalatuhu ma'a jiranihi wa ashabihi ya mu'amalarsa take tsakaninsa da wato makwabtansa da kuma sahabbansa wa kaifa kanat siyasatuhu lil umma ya ma ya jagoranci al'umma baki daya wa ma hiya ahwaluhu fi silmi wal harbi mecece halinsa ma a lokacin zaman lafiya da lokacin yaki wa kaifa yaqidu sulha wal udla ma'a a'da'i yaya kuma yake kulla sulhu da kuma yarjejeniyar zaman lafiya tare da abokan gabansa kullu hadha wa ghairihi mahallu muraqabatin tamma min ashabi wannan duka a wajen sahabbansa wato ma- bigire ne na kulawa da kiwata kiwata cikakken kiwata kuwa daga wajen sahabbansa wa inatin balika kuma kulawa ne kulawa na kololuwa suka bada shi yatalaqawna bi alfatihim wa ta'iha as'ilatuhum suna wato karban waɗannan abubuwa da suka haddace daga manzo Allah da harasan su kuma wato zukatan su kuma suna haddacewa sai mu tashi wa yaqul hakim abu abdullahi Allah kyauta mutane sai ka gansu dai kamar lici kawai suke suna sha abin da ya wato kusan in ka ce in ka ce abin yana da alaka da dabbanci ma dai baka baka matsa ba Allah kyauta abin da makarantar Allah babu lada abin da kusa tana ya shi mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abin fatan sa da wannan